بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم جزاك منا در الله دي درن دغ وتن ذو الحجة هجر منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda daidai da goma ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shine kasat na 738 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki azata mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarkaci Road Gaskale Auzaria Kaduna State Nigeria ita Darul Hadith Salafiya makaranta ce da Sheikhul Allama Muhammadin Awwal Adam Albani ya kafa a wannan gari na Zaria kadai don cimma manufofin da awasa muna fatan Allah ida nifi Allah sa albarka ya jagorance mu a makon da ya gabata mun kwane babu hamlis zari fil gazwi babin da ke karantar da mu halasci ko musambaci ko shar'ancin mutum ya ɗauki guziri sannan ya tafi jihadi duk da jihadi za ka yi kana buƙatar guziri kuma ɗiban guziri bai kore tawakkali ga Allah maɗaukacin sarki ba imam bukhari kafa mana hujja da inda Allah ke cewa wata zawadu fa inna khairar zadi taqwa cewa musulmi su yi guziri amma mafi alkhairin guziri ku shigo cikin nan daga waje nan mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah maɗaukakin sarki wanda wannan ya faɗakar da mu da guzirin duniya yadda ke da mahimmanci da abin nan to haka guzirin lahira yake da gumanci ko kuma ya fi mahimmanci yadda kake ta guziri a duniya ba za ka yi tafiya haka kurin in kana da hankali ba ka dona baka tattala ba ina fatan fahimta so haka guzurin lahira zama wajibin ka da hankali ka tattale shi Allah ka azta mu da guziri zuwa ga girma na kiyama malai kawo mana hadisai a wannan babi din mun kwana kan hadisi na wani cikin babin ko mun ma gan babin gaba ɗaya ko to za mu tashi sabon babi kenan insha Allah ta'ala inda malam bukhari ce babu hamliz zari ala riqab babin da mana bayani halasci na ɗaukan guziri akan riqab jam'i na raqaba riqab jam'i na raqaba shine wuya kafada ina fatan fahimta me waka ce me yasa bukhari kullu wannan babi din shine ai in babu dabbobi dama asali wajen tafiya ai abin da shine ana samun dabbobi na dora masu kaya in za ta fi aikin hajji ko in za ta fi jihadi in za ku tara katu da makaranta baya wanda annabi ke cewa ba dan wasu mutane ba da duk wata rundunar yaƙi da zan aika ni zan kasance a gaba to sai dai ina sa mutane da ba ni da raƙuma hamula mai ɗaukan kaya kamar pikop pikop kenan ko ma'ana ba da hamula to al'adarsu ta gudana cewa za a tafi akan samu su girɗa girɗan raƙumai wannan yaran kun gaba manya waje in sun zo ku yi haƙuri ba wai arena ku ji ku yawa akan ba akan samu wasu girda-girda ne sai a dinga labta masu kayayyaki din ina fata an fanta wani abu so in babu wannan haka ya halasta sai mutane su dauki kayan su an yi sawaka duk da malamu kare ce ala riqab wannan bi hukum umma a baya zaka yi dauka karata kayanka yadda dai tafiya za ta yi ya zama ba a ji an ta gaira ba ina fatan fahimta sannan shi karatun a ta wata hanyar kuma na kanta da muke da mene a takaful ijtimai irin wannan abu ne da ke tafiya na gaba ɗaya za mu rayu mu tafi tare mu tsira tare gaba ɗaya ina fatan fahimci wannan abin don ni na ce ni ba zan ɗauka a wuyana ba saboda ni alhaji wani ko kuma dan ɗan gidan wani kaza kaza kaga tafiya ma ba za ta yi ba kenan ina fatan fahimci wani abu Allah sa mu dace Imam Bukhari ce qala haddathana Sadaqah bin Fadl qala akhbarana Abda an Hisham an Wahab bin Kaysana an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala kharajna wa nahnu 300 nahmilu zadana ala riqabina ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقو من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر يوما ما أحببنا bukhari ce haddasa sadaka ibn fadal malam sadaka dan fadal ya ba mu hadisi kaga ka sa dan ka suna sadaka kenan kan fahimta ce sadaka ta dan abdullahi to gaji malamin hadisi ne ko ba haka ba Allah samu dace amma zai sha zola wajen yara da kakanni kenan da irin abokan wasan nan ko yace haddasana sadaqatu bin fadal malan sadaqa dan fadal ya ba mu hadisi qala akhbarana abda abda shi ma ba mu hadisi an hisham daga hisham an wahab bin kaisana daga wahab dan kaisana an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma daga jabir dan abdullah Allah kara masa yarda kale ce kharajna wa nahnu 300 mun fita yaki annabi ya aike mu wata runduna ce annabi ya aika sariya ce cewa ku je ku kai hari wajajen nan oman wajen nan kasar da take ake zuwa ya dan bude dunnan ya sunanta wajen dubai din nan ina fatan fahimta ku je can annabi ya aika su ku je ku kai hari ku kai musunci ku yada addinin musunci ku kaza ku kaza da kaza su 300 suka tafi abu ubaida ibn jarrah in ba na manta ba shine kwamandan yaƙi din a wannan lokaci din ya ce nahmilu azadana ala riqabina muna ɗauke da guzurorinmu kayan abincinmu saboda ana tafiya daji ne sahara Allah ta'ala Allahu akbar wato ina kan ta wani abin nan kan ji ciwo na jan taɓa sahabai mala tsakani da Allah mala suna tafa raƙumi ya ƙare a yanka raƙumi wani a yanka sai da kuma aka kusa ƙarar da raƙumin gaba ɗaya a cikin wannan wahalar suka karaɗa duniya suna kai addinin musulunci suna yawo haka har sai da su gaba da sai da ta koma ce to ba raƙuman da za a ɗauka don haka sai mukan ga ansa ansa muna ɗaukan kayan abincinmu a kafaɗa muna da kwansu kuma jihadi aka tafa Allahu akbar wannan kuma ke kantar da mu duk iyayenka da Allah Allah zai ijarwa ka ba dole don kana Allah ka zama ɗan gata ba na ce ɗan gata yadda mutane suke kallon ɗan gata su mutane wai ɗan gata mai gida da mota da kuɗin da abinci shi ne ɗan gata a wajen su ko ba haka ba ko da ɗan banza ne a wajen Allah su a wajen wannan shi ne ɗan gata to abin da ke nufi ba wai dan kana yi wa Allah kana kaza dole ka zama kai ne ɗan gata ba Allah zai jira ka da kai ka shiga wannan annabi ne ake su ɗan aikin annabi ne kuma aikin Allah suka je amma Allah sai ɗanɗana masa azaba kuma ya sa jaraba su mu ma dan mu ya ga cewa in mun zo za mu daure ina fata an fahimci wani abin Allah sa mu dace Allah ka ba mu ikon juriya akan addininka yace nahmilu zadana ala riqabina muna dauke da guzurin mu akan kafadan mu fafaniya zaduna ana tafa ana tafa tun ana dan dafa a ci sai da guzurin ya kare gaba daya hatta kana ar-rajulu minna ya'kulu fi kulli yawmin tamra har sai da ta kai kowa cikin mu ɗari ukun nan in gari ya wuni tun daga safe har rana ta faɗa har dare ya yi alfajir keto dabino ƙwara ɗaya ake ba mutum ƙwara ɗaya fa dabino ƙwara ɗaya in gari ya kwamanda abubuwa sai sai a yi layi ana raba ɗaya kai koma ɗaya haka aka an raba masu haka ko kuma to kowa zo ɗauki ɗaiɗai tun da sahabai ne ba runto ko ba haka ba eh balle tana ɗiba da yawa ɗan ɓoye ko ba haka ba yau to haka sun ga ɗiba ɗaiɗai suke ci a wuni kawai to amma ka san dai wannan waliyi ne tun safa dai har dare wani a ce kwara dabino daya ka san akwai rikici kira da tijan can ina fatan fahimta yake cewa fa qala rajulun sai wani mutum a cikin sa masu sauraka dai ce ya abba abdullah yace ya ka abu abdullah wa aina taqa'u tamratu min ar-rajuli aina kanat tamratu taqa'u min ar-rajul to ina dabino ɗaya zai fada a jikin mutum a wuni ɗaya ma'ana mai dabino ɗaya zai tsinana kala sai ce laƙad wajadna faqadaha ai ko mun ɗanɗana rashin wannan dabino ɗin shine wajadna an fahimta mun ɗanɗana rashin wannan dabinon ɗayan hina faqadna lokacin da muka neme ta muka rasa hatta atainal bahar haka ma'ana to kaga ɗaiɗai ɗin ma an kage mene shi ma ya ƙari muna tafiya muna tafiya muka zo bakin teku fa'iza hutun sai ga wani kifi ƙad ƙazabahul baharu teku ta jeho shi waje ya mutu ta tunkuɗo shi waje fa'akalna minu samaniya ta ashara yauman sai muka zauna muka ci wannan kifi tsawon kwana goma sha takwas ma ahbabna iya yadda muka so ina ba ta fahimta kowa ya datsa a yanka a gasa a ci a yi dambu ina ba ta fahimta a yi farfesu kowa ana ta abin nan ba mala to kaga burga mai za a cika kenan ko ba haka ba aka cika burga mai aka cika burga mai har sai ka zo madina ka ba manzo Allah labari ce na guziri shi ma annabi ya samu ya ci sallallahu alaihi wa sallama jama'a fatan fahimta to mahallin shahid shine menene cewa gashi cewa su sabana sun ga aikin takafulul ijtima'i karba karba na wannan guzurin nasu ina fatan fahimci wani abu wannan hadisi mun sha karanta shi a baya muna sharhin shi sai dai yana da wata munasaba a yau dinnan kuma ina fatan fahimci wannan abu ya yake cibir da wata munasaba amma ba mu fara fidda fa'idojin da muke kallo a cikin wannan hadisi din na farko fudu wasu daga ciki shine aikin Allah bai lazimta sai ka fi kowa jin daɗi a rayuwa da haka wasu sukan kasa daura wannan hali din mutum dan yana wasu karantarwa ko yana yana wasu aiki na addini ko yana aiki na taimakon al'umma a gari ko a wurare sai dauka shi ya za a yi Allah bashi a cikin talauci ya Allah zai ya Allah zai mai haka haka lisanul hal da yana nunawa complain da kaza da kaza jama'a an sha samu magabata cikin wahalalun rayuwa ina fatan fahimta manyan a'imma ɗin nan ɗaiɗe kuno da suke da wadata a cikinsu ina fatan fanci wani abu bai nuba ce ai Allah ma ya gama na ƙur'an cewa ai wala ta muddan na ainaka ila ma mata'ana bihi azwa da minhum zaharta duniya li naftinahum fihi sai ce mene wa rizqu rabbika khairun wa abqa ko Allah ce kada ka sa ido ga mutane da muka ba su daɗin duniya gidaje mata da arziki da wannan kace su za ka sa idanka ka sani arzikin da ubangiji tattala za ka taras a lahira fi maka alkhairi shi ne kuma tabbatacce a ai kuma Allah ke ta la nas'aluka rizqan in ka zo ba za mu tambaye ka nawa ka tara a duniya ba so masu da'awa suka rusa da'awa suka rusa addinin su saboda wai suna so su ma sai sun rayuwa mai daɗi ba cewa muke haramu ne fa kana addini ko kana abin da ka rayu rayuwa mai daɗi ba fa ina fata kun fahimta ba mu ce kuma kuskure ba ne amma ka ɗauka cewa sai wannan ta samu shine Allah ya recognize ɗin aikin ka wannan kuskure ne kuma in ka ɗauka kanka sai ka yi haka ɗin to ka tabbatar da ka ɗauko mi'iwal mai kenan da hausa ka ɗauko gatari na ruguza kanka da kanka don za ka zubar da ƙimar addinin za ka yi da kimar da'awa shi yasa za ka je ka samu malami ga dumbucijin gemu da suna a ƙasa gaba ɗaya ya je ofishin yallaɓe yallaɓe ya je shi na ta bacci kusa da wata karuwa ina fata an fanci wani abin haka za ka je ka samu yana zaune ga wasu karocin suna ta danta haka tana warin jambaki da waye da waye shi ma ya zo ita ma ta zo har ma sai a kira karuwa ta shige shi na da jira saboda ya wulakantar da kanshi madin zai zauna ne yana gida ce yallaɓe muna son ganin ka a koni abu kaza da kaza za ka yi mana kawai shi kenan kai wa kanka ne shi kenan ai gaji ya koma yana abin saboda ya ce sai ya luxury life ina fatan fahimta sannan me zai sa yan uwa masu da'awa da karatu ba za su ɗauki hanyar da su nemi arziki wajen Allah maɗaukakin sarki ba su samu ƙana'a da abin da Allah ya masu ga abubuwa nan da yawa ga aikin yi ga kasuwanci ga ƙwadugo ga aikin hannu duka ga su ina fatan fahimta to ba wa masara dukkan musulmi abin da yake shi kenan yadda da abin da Allah ya azurta shi da shi yadda da abin da Allah ya masa ya samu kana'a Allah ya samu dace a sannan wannan hadisi kamar da muka ji yana karantar da mu a karama ta waliyai shi wayannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba halin ka shiga to amma Allah bai basu haka na ba sai Allah tun kuɗi kaso kifin ne turo shi gaba yazo kuma suka fede suka ci abin su to babu shakka mu ahlus sunna mai da akwai karama ta waliyai amma ba mai da wani ya nada bane wani ya daure cewa ne shine wali kuma ringa kirawo karamomin yana faɗa wanda ba a gansu ba har ma a wuce a ɗauki haƙoƙin Allah ba ka wali karama a ce wali ma in mutum ya mutu ne a tashe shi to kaga wannan magana ce ta kafirci ina fatan fahimci wani abin Allah samu dace to abin da sai ce hadisi yana da munasaba a yau dinnan kuma shine wannan hadisin da makaranta yau Abdul Jabbar dan gidan Nasir Kabara na Kano ina fatan fahimta yana daga cikin hadisan da ya ci kuma ya ci mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ai a hadisin a cikakkiyar hadisin sun ce sun zauna kwana 18 suna ci suna koshi daga cin wannan kifin bayan an gama kuma Abu Ubaida ya sa aka daga kayar haƙorin kifin a kayar kifin haka karanta kifin kai aka tada ita tsaye da aka tada aka yi ta kamar ta zama kamar kofa haka Abu Ubaida ruwan raƙumi ne fi girma da tsawo a wajen aka gashi ya ce wani ya hau ya ga za a wuce aka wuce ta ƙarƙashin ƙayar kifin ina wai ana saka girman kifin kenan abu jabar da sai ce to yanzu irin wannan ji wannan tatsuniya wai a wajen shi wannan tatsuniya wani kifi ne wai za a same shi wannan girma ɗin har a ce ƙaya a ce mutum ya hau abin nan sai ya buga kan jahilai abin nan ina fatan fahimta wai wannan wannan abin da yake to soki sabon manzo Allah ce sun yi ƙarya ya danganta masa ƙarya kuma yana nufin cewa waɗannan wai sun kawo abin da yake tanishin suna yana damejin addinin musulunci wai ina fatan fahimta to abin mamaki inda gane na farko abin da malamai suke cewa shine jama'a game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a nakadin su da mujarradin tunani kawai ba a nakadinsu da mutum ɗinsu ina fatan fahimta idan har mutum na abu na farko da ake so mutum game da sunan manzan Allah sallama shi ne ya ƙa'idojin da aka tabbatuwar hadisi ko shi tabbatuwarsa su ne wannan ilmomi na mustalahul hadith da ilmul jarhi wa ta'adi wannan su ne ake bi a tabbatar da hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba amma ba kawai ni in ce ina ganin wannan akwai matsala saboda kaza ya saba kaza malamai ba sa yin haka waɗanda suke yin haka kawai su ne mutazilawa da mustashriquna da sauran tawaga yan bid'a su ne sai su kalli matanin hadisi ce to yanzu wannan hadisin aya saba aya kaza ko kuma wannan hadisin ya saba hankali kaza dan haka ba annabi ya faɗa ba to ahlus sunna ba haka suke yi ba in kaga ahlus sunna ce hadisi kaza bai tabbata ba to ya bi istinad ne ɗaya bayan ɗaya wanda ke ciki kaza da kaza da kaza da haka wannan ya kamata mu fanci wannan abin da kyau don kada wannan tunanin ya saɗaɗo cikin mutane haka sai a ce maka wannan hadisi ya saba kaza ya za a ce kaza an faɗi kaza ya ce an faɗi kaza kaza ina fatan fahimci wani abu su nazam ina fatan fahimta su jiham su jahiz su ne suke iya karta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi daga mujarradin tunani shi ne ko abin ya saɗaɗo mana cikin su ne aka samu wanda yake cewa annabi ya ce idan ɗayan ku ya faɗi ya tashi bacci kai da tsumbula hannu ya wanke tukuna a waje sannan zan bai san da hannun shi kwana ba wasu kirkace da ce to kai ka duba ka san da hannun ka yace wushi ya san da na shi kwana kaga izdilanci da sunnan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina fatan fahimta to salaf ba sa haka malaman musuluncin duniya kaf ba sa wannan abu malamin musuluncin duniya suna kallon martani ne da isnadinsa to idan ma har Allah ya kadda Allah kiyaye la qadar Allah sai aka ce ga wani hadisi ya tabbata isnadin shi tidin tidin an bincika hadisi ne ingantacce sai kaga abin yi maka karo aka to abin da ake kai sai ka dauka kwalo ka ci ka samu kar amma ba hadisin ba sai ka je ka samu malamai gogaggu zakunan dajin ka ce ga abin da yake mai ake ciki sai su gama ga yadda mun yi abin da yake ciki haka al-imam ibn khuzaima yake cewa duk wanda yace akwai wata sunna ingantacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da take karo da wata sunna ingantacciya ta manzon Allah yace ƙarya ne ba wata ingantaccen sunnan manzon Allah da ke karo da wata sunna ta manzon Allah ballantana karo da alqur'ani yace in kuma kace akwai yace ka kawo mu zamu na maka yadda abin yake ina fatan fahimta da haka mujarradin wannan kifin ba zai abu ne to amma abin tun da abu jabbar kwangila ce ya ɗauko a ƙasar iran yana so sai ya cinye matsayin ibrahim zazzaki ina fatan fahimta ya je ya ɗauko kwangila ya je mutane za su iya ganin bidiyon shi gashi nan sanda ya tafi iran an je haɗa mai taliya a haɗa mai da burabusko da naman kaji ya ce an ga mai kaza an cika mai jaka abin nan suka ce ya ce yana sa ba shi tallan kwangilar shi'a aka turo shi zo zariya je jos da birnin kebbi in zariya da jos da birnin kebbi sun yadda to shi kenan duk bai samu goyon baya ba kawai su ma mahaukata ne kawai ka duro ranar ka ce za ka an ce abin nan duk to abin da ya ɗauko kenan sai zo da hauka ba ma irin wayo ɗin da zazzaki ɗin ba ina fatan fahimta to aƙida ce ta shi aka ɗauko dama su ma ka suke su fara sa muku shakka game da sunan manzan Allah sallama amma fa ba hanya ta ilimi ba hanya ta irin wannan molon kada muka ce haka in haka ne kowa cikin mu nan ko sai ya ce wata aya ma bata yi ba wani hadisin ma bai kowa saboda ilimin ka bai kai ka fahimci wannan abun ba jama'a haka ne ko ba haka bane ba don haka wannan hadisi da shi abjabar ke magana akan shi alhamdulillah masana ilimin kifaye da rayuwar kifaye sun sharhi akan matsalar cewa to ai mahaukaci ne ma shi abjaba da ke wannan magana haka ne ko dokta sai cewa ai wannan ma karami ne wannan kifin ma a ciki an faɗi sunan kifin ko wanda yake da shi da turanci well ko yawa sunan shi well da turanci yanci giyoro ake shi da shi da hausa an faɗi irin shekarun da yake da wuraren da yake rayuwa ikon allah daidai wajen da aka ce da suka bi lissafi keke da keke ga daidai inda sabai suka kwatanta kifin yana zuwa wajen suna adadin wanda suke rayuwa wajen sai da aka lissafa ina fata an fanci wani abu da aka ɗauko aka ce to ai ba ma ba ba an ce sun je sun cika jaka jakunkuna da man gyaɗa man kifin a cikin idan shi kawai ba suka ce to ai sai a ɗabi tirar a cikin idan shi na man gyaɗa ba wai jakunkuna ba da shi abdabbar yake inkari ina ba ta amfanci wani abu so alhamdulahi abin kunya ne abu jaba ɗauko kansa mun murga mun faɗa ba so ɗaya ba so biyu a wannan wajen ba mun faɗa cewa wata kwangila ce ɗauko kuma duk wannan maganganun kamar da Allah ce ma yuqawla ka illa ma qarqila lirusul min qablika ba wani abu da ake faɗa sai abin da maimaici ne duk abin da faɗa mu a wajen babu wani sabo sai abin da faka muni ma mun sani mun ga mu ko su tafai da yake dimfowa a cikin abu da inda ya dauko da suwa iyayen gidan shi a cikin wani lamari din to amma ya dauko ya dauka malaman Najeriya bacci suke bi san akwai wanda suke bacci da ido daya ba ina fatan fahimta alhamdulillah gwamnatin Kano ta yi kokarin bar ta tatsiye shi a zo a yi maganin wannan matsala din shedan ya shiga ciki wasu ka masu tasiri kai ka tasiri amma malaman malaman Kano da na Najeriya gaba daya ba malaman Najeriya gaba daya ba su kasa a guyo ba su karin gabin magana an so a lalatar da zama tsakanin abjabar da malaman najeriya musamman na kano cewa a zaman aka yi ta kwane-kwane unfortunately har da sarkin musulmi wanda shi ne kamata a ce ya yi tsayin daka akan matsala sai an wannan zaman wai shi ba zai zauna ba zai shiga ba zai halarci wajen ba to kaga da bai halatta ba mai canza zaman da bai halatta ba dama ya je da ya sakan shi mutunci ina fatan fahimta jama'atu jama'atu mece ce sunanta ma wannan matar jama'atu nasarul islam ita ma wai ba ta zauna ba wane ne wane ne mutum na batar da mutane yana ga masu shubu yana rudar talakawa da ba su ba su gani ba a ce ba za a zama da shi ba bayan kuma an san ƙarya yake mai yiwa ba sa son a zama da shi ne saboda in an ka da shi za a ka da waɗansu zai fa tare da waɗansu watakila ina fata an fahimci wani abu to alhamdulillah bayan mun tashi karatu nan sai ake ga mun cewa an ma sa zaman yau ranar asabar din nan kuma har an yi zaman mun bibi abin tun da aka fara ina fatan fahimta muna ta bibiyar abin duk da hukuma ta ta tsuke bakin asan hakikanin abubuwan da ke ciki da yawa amma dai sura abun an samu alhamdulillah an sa abun an yi zama da shi abjabar da malamai ikon Allah ma mun so a samun shi wasu wanda su wujuju da shi ne haka sai aka same wasu dai ya dan fara da wayannan tukuna ina fatan fahimci wannan abun aka haɗa shi da malam Dr. Rabi Umar Rijal Lemu da malam Kabiru bello malam kabiru abdulhamid ko hayaki fidda na kogo da malam maɗace ɓangaren ɗariƙa da wani kabiru wani ma sai abin nan wani hotoro ba bafa ba ba alƙasin ba masa'udu hotoro su ne aka aka ne to ga wa'annan ka ce duk ma duk duniya cewa ma tun daga zamanin annabi adam har ina aka taso sai ya kaɗa kowa ba haka yake shawa ba ya ce duwanda ya daga hannun shi sai na karya shi allahu akbar yanzu ba duniya ce ta taru ta daga hannu ba wasu ne kwarami suka zo suka daga hannun ba waye karya hannun ba ya ido hudu hannun ba ya kasa ina ba ta hanbance wani abu bal naqdhu bil haqqi alal batil fa yadmagu fa idha huwa zahid walakumul wailu bima tasifuna ina fatan fahimta ƙarya ce aka da ƙarya hadani khasmani tasamu fi rabbihim walladhina kafaru qutti allahum thiyabun min nar yusabbu min fawqihi ru'usil mu'minin yusaru bi fi haka khasmani khasamu billahi mutanen Allah da mutanen shaydan dan gayyar na ayya gayyar shi'a gayyar arna gayyar amerikawa gayyar yahudawa su ne suka haɗu ga gayyar musulmi kuma sun haɗu a waje ɗaya ake zama kai abjabar e to faɗi kai za ka fara ko mu za fara ku kuka hau ƙara to bismillah aka ɗauko maganar da yi ƙyararren aka danna ga magana ka kace kaza kace kaza ina fatan fahimta kace wata mata ta zo ta yi kwarkwasa gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta dan mai shakara haka an fahimta yi dan ta dan jashi gefe sai je dan kwanta da ita mai mata bukata wallahi magana ba daɗi jama'a ku hakuri kuma ba daɗin ta muke ji mai ta ba ka faɗa ka ce kuma a cikin bukhari ko eh to ka ce ka zo har da kuri na zo da littafi sun fi ɗari biyar to masha Allah yanzu a cikin ɗari biyar ɗin a da ɗari hudu da casa'in da hudu da casa'in da tara ɗauki ƙwara ɗaya ka nuna mana inda wannan karatu ne ina fatan fahimta ɗau ƙwara ɗaya nuna ga bukharin a zai dubo ya aka ce ba magana littafi ka ce ka zo da shi ga shi ɗauko buɗe ka nuna mana ina fatan fahimta ɗan mutumin ku yi dugu-dugu to ai shi shi fa ba wannan maganin aka ce ba ƙara ai shi ba minti goma mai kaɗa aka ce to nawa zai ishe ka wato alƙalin shari'a ne ya kyauta mara ina ba ta fahimta duk yadda zai kullu kun sai a ce to a buɗe mai da kai zai ce an hana shi dama to ga shi nan zauna a abin nan ina ba ta fahimta to yanzu shi wannan ƙara ba shi aka ƙara ba aka ce kasa ɗin da aka yaɗa ito a kuku a wannan aka ɗauko wannan shi ne aka ƙara ito aka danna yi to a cikin shi ka ce kaza a ina shi ba nan ba bayani ba fa buhitar labi kafar ba bayani nuna inda ka ce in ban da hauka in ban da hauka na sha karatu a wajen nan waiwa za a yi sahabban nan mahaukata ne su su ɗauko irin wannan su karantar kuma bukari mahaukaci ya ɗauka ya rubuta malaman duniya sama da shekara dubu da kaza su ta kantar da wannan haukar zai yi wa haka ya zama duk duniya ba wanda ya san wannan katin sai ka aljabba ina ba ta fahimta gashi nuna mana karatun inda yake ɗauko ka nuna mana inda aka ce gashi annabi kaza kaza wallahi sai da gudugun gaba ɗaya duk tambayoyin da aka mai a ci to aje wannan tunda dai ka ƙi magana anan ka kasa je ka sai da aka yi mai tambaya guda shida a kasa ɗin da shi magana da yi ba amma ba ƙwara ɗaya da ya bada amsa sai ya tafi gabas sai ya tafi yamma sai ya tsalle tafi kwaɗa kudu ya bin nan to sai a dawo da shi kwana ci to duk ka ga matsalar eh to nan ina ba ta fahimta wallahi ko ɗaya ya kasa amsa ko ɗaya dama na gama ku bai da ba ba hujja ko ɗaya a cikin magan da yake to ba zai kara ko ɗaya a cikin wannan maganin ba wasu na ce mun to kada a zaman nan a sa ahlus sunna waɗanda ba za su iya ba ai mun san malaman karo ba su sa wanda ba su iya din ba ina fatan fahimta kuma kowanne ko ɗan islamiyya ne ya karatu ko yana zai iya kada shi dama duru ɗaya ne ƙarya ce karatu ne dai gashi abinda kan ta faɗa shi kuma faɗa faɗa ba amma zuwa waye karanta waye gashi akan wannan abin ina fatan fahimta don haka an biji-biji da na abjabar har tafsiri aka ɗauko na hadisin wanda baban shi na sur kabara shi baban shi ya karantar da karatun to ba haka ba to ga abin da ya karanta shi kuma ya ce baban shi kuwa mai bukharin nan to baban shi kuwa mai wannan karatun baban shi bai kanta ba sannan majabakin baban shi a karatun bukhari yana nan da ran shi bai mutu ba ya ce ai sanda ake bukhari ma shekara 30 da mutu baban ai shi shi shi shi in aka ce shekara 30 minus sati a rayuwar shi kwara nawa yake ko ka kalab da bar a cire shekara 30 a rayuwar shi nawa za ta rage mai shi yana can watakila yana kwallon shi yana can yana daba shi Allah kuma ya taɓa yin hauka ba wai wasa ba ina fatan fahimta to jama'a abinda muke cewa kenan da aka ce za a zauna da nasu za a jabar ahlus sunna malamai sai suka su gida biyu ko ce to ban san abin da ce ba suka ce ai wai ba a irin wannan zama a musulunci wanda wannan kusuri ne wajen fahimtar da'awa salafiya faɗin haka din kusuri ne sosai ka ce ba a zauna a tatsa yan bid'a ga qur'anin cike ke da muhajjat ayin annabi annabi fir'auna da annabi ibrahim da wayannan basaraki ko ba yi ba eh inda yake cewa qala rabbiyal ladhi yuhyi qala ana uhim qala fa inna allaha yati bi shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fa buhita alladhi kafar ba tattauna bace wannan abu ga sunan tsakanin fir'auna da abin nan tsakanin annabi hud da wai duk ba tattauna ce ta kai ba to amma abin da malaman suna suke magana na inkarin mujadara a cikin addini kuma da addaidana ɗan ku kullum shine musu wannan naƙadi wannan naƙadi wannan abubuwa kamar da 'yan kaduna suke ɗan nan wannan matasan 'yan madakila wannan ya ce kaza babu kaza wannan rubuta littafi kaza raddun asa asa musa asa asa wa asa ta wannan abun shine malaman suka hana amma wannan bid'a ya fito yana yaɗa bid'a kuma ya karfi to kuskure ne a bashi a jabaki a shiru shine abin da malam albani ya karantar da mu a markazin salafiya sanda yake mana karatun farin sako yake cewa daga cikin hanyar da ake yada sunna a kare sunna shine akwai muqabala wanda aka fi sani a wajen malamai suna munazara ina fatan fahimta har ya kawo misali wani da ringa yawo cewa shi da musulmi ne amma yarda ya bar musulunci za ku tuna ko aka izala ta nada Yusuf Ibrahim Bauchi Yusuf Bayar kenan ko ya ringa bin shi aka ringa bin shi yana gudu a yazo a zauna yana gudu yazo a zauna yana gudu har sai da mallai ya sa mana kasar din muka je ina fatan fahimta ga zaman da aka yi da shi aka tutse shi ya kwana shi ma ɗan abu jabbar ya tsallar sharketan garbiyanta duk ya gama sai da aka wani ce to shi fa kun gila aka ɗauke shi da an sa kasa ɗin yana da malam da shi malai ce to yana ga cin da ake bi yanzu wancan da an bashi an ce shi kenan ba a musu a cikin addini me zai faru sai zai cika da ya na shi kuma da bai shiri ba kuma mutu abinda muke cewa zama da wani abu jabatin abinda ake so shine a ceci imanin ga magarin mutane ke sauraron magana suna yarduwar magana ba dan shi ake ba ba kuma dan bata addini musulunci ba in ba haka ba ya ce jama'a a zo auna mai gaskiya shi ga abin da ya karanta su kuma talakawa ba san karatun nan ba sai su dauka gaske ne a zo a nuna mai daidai zai bi wannan shubha ce mai matuƙar ƙarfi to yanzu an nuna mai daidai ya rage miji zai bi ko ba zai bi ba ina fatan fahimta da haka aqida ahlus sunna ba cewa take a mira a bai zama musu a cikin addini to shine ba a yi tsakani da Allah amma wani ya fita zai banna yana banna to wannan akwai shi a musunci Ahmad bin Hanbali yayi ina fatan fahimta imamu ahmad bin hanbali yayi wane ne alkitani yayi wane ne gashi nan gasar tafai da aka fita da yawa ibn taymiya yayi malamin hayyiz suna wannan abuwa ibn taymiya munazara ne ahmad bin hanbali guda ne duka malamin kana biya du'at sun fama da munazara irin wannan abun in ba ka ba sai a ci ku yake a ci ku da boras din mata shi ina fatan fahimta da haka munazara abu ne tabbatacce musamman irin wannan ai kun ka kwanaki mai magana a wajen na ce ban so malam kabiru abdulhalim ya tanka wani yaro can da ya ce wa albani ba malami ba ne ba ma ɗaliban hadisi wai nasiruddin albani wai bai cancanta zama ma ɗaliban hadisi ba lantana zama malami to na ce wannan ai bai ma kamata a saurare shi ba lantana a kula ko kula shi bai kamata a tunda shi din da yake magana shi a matsayin wa yake magana a matsayin ɗalibin hadisi ko malamin hadisin wa ya san shi ba cikin abin nan shi ko a garsu ba ba a wajen sanin shi ba ce to irin wannan amma irin abjabar ba tun da za a zauna a ce ba za a za a kyale shi ba za a kula shi ba jama'a na fatan fa da haka munazara tabbatacce abu da ce addinin musulunci ya halasta sannan mun ji daɗi su ma malaman da suka inkari ya kamata ko da ke da yawan su daga sun dawo daga rikin wannan lamari din su ma an fahimci wani abun ko sun dace a haka da haka duk wani shege fitsara da zai fito irin wannan abun to wannan abun zai maganin sa zai san cewa ko wasu zarata suna za su tsare shi ba zai yi wannan magana ba wannan sai ya buge bakin dewa cikin yan iskan masu magana cikin addini ba tare ba tare dalili ba kuma muna addu'a ta musamman ga ita gwamnatin Kano Allah saka masa alkhairi da suka hada wannan shiri din wannan da ke cewa khadimul islami ko sarki kanduje ko ba haka ba yayi gwamna kanduje ko ba haka ba kan ada shi fada da abun nan yawa kaga da yan siyasa sun so su yi wayo su cire min credit da zai aje rayuwar shi legacy da bar a rayuwa ko ba haka ba yanzu ya wayo ya dawo to alhamdulillah Allah saka masa alkhairi sannan baba impossible commissioner addini shi ma Allah saka mai alkhairi sannan kuma shugaban professor wani shugaban zaman shi salisu shehu ya yi kokari gaskiya gwagwadon adalci da abin nan ba tsoro ba kuma ya fito ya faɗi manufar zaman ce kai duk an neme ka kawo ko ɗai kake kai abin nan cikin fushi ma tunda abu ne zai ba kawo shin ka kalli abin ina ba ta fahimta Allah saka masa to muna addu'a ta musamman sosai ga shi Dr. Rabiu Umar Jillimu Allah saka masa alkhairi Allah karo ilimi ya tabbatar da mu akan hanya ta daidai haka malam Kabiru Abdulhamid duka Allah saka masa alkhairi dole suka sauƙaƙe zaman Allah saka masa alkhairi kuma wallahi tallahi mu musulmi muna farin ciki ni dai har kuka ne na murna wallahi har kuka nayi da na an ce za a zaura din ce to alhamdulillah dai na san kawai cike nan an ceci addin da yawa cikin talakawa da suke biya akan wannan abu mu wace wa muke shi abdubar sai ya dena wa mun san baba ba da ma zai to amma wa'annan mutanen da suke saurari ba san me ake ciki ba ina fatan fahimta wa yawma idin yafrahul mu'minuna bi nasrillah muka musulmi na farin ciki da wannan zama Allah ƙara mana farin ciki a rayuwa Allah ka tabbatar da sunna kurus da kafirci wallahi musa sai mu koma kan karatunmu Imam Bukhari ce babu irdafil mar'a khalfa akhiha babu zai bayani mutum halascin mutum irdaf mai irdaf shine goyo akan raƙumi ko doki ko raƙumi ina fatan fahimta kai ko amma shine zaka ce irdaf shi ne ma'ana goyo a kan raƙumi mutum irdaful mar'ati khalfa abiha hausa ta yi ƙarfi ne asali suna cewa kuturanta ma'ana wani ka sashi akan kuturi shi ne bayan abin hawanka to mace ta hau bayan abin hawan ɗan uwanta ya halasta ko bai halasta ba ina eh khalfa akhiha ba eh bayan dan uwanta to in kai kai san kai sa ko za hada din su abjabar sai wannan ma iskanci ne to su da abin kalla ba sai sai sai fashi wata fasara mummuna saboda Allah ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allah marada falamma zagu azaga Allah qulubahum ina ba ta fahimta ai in ka bata ka jawa kanka sai Allah ce qul man kana fi dalalati fa lam billahu rahmanu madda in ka zabata sai Allah ce to bismillah ita tafiya amma dai muna nan muna jira zaka ina samu dace قال حدثنا علي بن عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن اسود قال حدثنا بن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله يرجع اصحابك باجر حج وعمره ولم ازد على الحج فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت مالك حدثنا عمرو ابن علي مال عمرو بن علي يبام حديثي قال حدثنا أبو عاصم يتي أبو عاصم يبام حديثي قال حدثنا عثمان بن أسود عثمان بن أسود يبام حديثي قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة يبام حديثي an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ƙara mata yadda annaha qalat nana aisha Allah ƙara mata yadda ta ce ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarju ashabuka bi ajri hajjin wa umra yanzu dukkan sabbanka mazansu da mata da kishiyoyina za su koma gida kowa yana da aikin ladan aikin hajji da ladan aikin umara walam azid alal hajji ni kuma na first lady ban kara ba sai akan hajji ma'ana aikin hajji kawai ladan shi zan koma kenan ni ban samu umara ba fa qala laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita to idhabi jeki wal yurdifki abdurrahman ya yanki wanki abdurrahman ya goya ki a bayan raƙuminsa ina fatan fahimta fa'amar abdurrahman an yi umira hamina tan'im sai annabi umarci abrahman dan abrahman dan abubakar da je dauko ta ta dauko niyyar umararta daga tan'im shine an yi umiraha ta dauko niyyar umara min tan'im daga tan'im sunan waje da mafi kusa daga wajen harami na manta adadin kilometers ɗin da malamai suka faɗa kwakwan da ya kiyaye amanta na manta da kilomita din malamai sukan faɗa har kilomita ne nawa tsakanin tan'in din da zuwa cikin harami ma'ana ta je ta ɗauko umara ta je ta ɗauko haramayin umara ta zo ta yi umara ta masa ta koma da ladan hajji da umara abin da take fata tun da haka ɗin ya halasta kenan ga mai matsala irin ta aisha kenan ba kamar yadda aka ce yanzu ba malamai suna ba da fatawa sai mutum je aikin hajji shi lafiya fa ya yi tamattu'in shi ba wai ya gama kuma shi kenan sai ka ji kuma wai umara mani tan'im kawai mutum sai hawa mota fiwu sai je tan'im sai ɗauko harama wata umara kuma ya dawo da ita wani abida ce a cikin aikin hajji ina fatan fahimta wani bayan da duk mun gabatar da shi a cikin kitabul hajji an fahimci wani abun ko to ya ce to fantazara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah sallallahu alaihi jira ta bi'a ala makka wato a waje mafi nisa daga maka can kusa da fitagar maka kenan hatta ja'at hatta gama umarta ta zo sannan aka rankaya sai da ta gama ne kuma sai safiya ta ce ah ni ma ko kaza ne ce ba za ki je ba din tun ba ta shi ba zai ga wance ta yi ba za ki ma za ki ce kaza da kaza Allah samu dace to wannan yana mana lalle halascin yin haka din kenan kenan yar uwa dan jikinta dan ba makadura jiki zai goge jiki kenan uwa ɗaya uba ɗaya don wani abin ya faru ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wannan ba zai daga cin abin da ke haramu ina ba ta fahimci wannan abin abin da masu ce haramun shine abin da ba dangi ya ba na baba shi sa sai dai Allah ji kan muhalin da ake cikin wannan ɗan express ɗin da suke yi da ɗan okada wani ma ba ɗaya zai ɗauko ba biyu zai ɗauko har uku ma akwai mai ɗauka eh guda biyu a gaba kuma wata a gaba wani abin na kawai na tafasa wuta abin shi mala shi dai je zube suka ami gome kuɗi magana ya halasta bai halasta ba ba damuwar shi bane kuma shi ba bai jin shi ka taba shi sana'a yake kawai kaga dolo mala shi sana'a kawai ke bi kalli haram da haram a cikin shi ba gaskiya wannan bai halasta ba jama'a da haka Allah azuta mu da hukumomi masu kishin mu a samar da wannan keke napep din azuba su da yawa wanda an ga dauka wannan ya halarta direba na gaba su kuma suna ba keke napep ma halarta ma dan mata dan bulokin haka daga a gebe sai dai dan wundo na mika kuɗi ko wani abu haka in fata ban shi Allah to wala jama'a mata kiyaye su ake sosai gadin su ake mala Allah samu dace da haka ya halarta din haka insha Allah ta'ala muhallu shari shine dai abdurrahman dan abubakar ya goyi ɗan uwarsa na na sha Allah ƙara mata yadda ta je ta ɗauko umara ta tau da ita ta yi Allah sa mu dace wannan kuma yana nuna daraja da kima ta wane na na aisha Allah ƙara mata yarda tana ga cikin matan da take tsole dukkan yan bid'ar duniya ido a rayuwa me yawa saboda hadisan manzon Allah ɗebo da yawa ko sai ita ce ta biyar ko ta nawa ne a cikin mafi yawan hadisan manzon Allah in ka ce abu huraira sai wane anas sai wane abla dan amru dan as sai aisha sai abla dan umar sai abu sa'id al-khudri ko to in ka cire hadisan aisha a rayuwar musulmi me zaka bar masu ina fatan fahimta kana rushe aisha ka rushe abu hurairah ka rushe abu sa'id ka rushe shi sa ko wannan abjaba din ko dama waɗannan suke cakula me yasa ga suna maganar hadisin abun nan abun nan al-gamidiyya ko kuma hadisin wani sahabi ce wanda bai da su da yawa ba sai waɗannan manya-manyan da in suka cire su to sun cire addinin musulunci gaba ɗaya Allah samu dace hawaye imam bukhari qala haddathana abdullah ibn muhammadin qala haddathana ibn uyayna an amr bin dinarin an amr bin ausin عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم مالك حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد يا بام حديثي قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة يا بام حديثي عن أمر دك أمر بن دينار عن عمرو بن أبي أوس دك عن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دك عبد الرحمن عن أبو بكر الصديق الله قال مسير دا قال يشي amara lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya umarce ni an urdifa aishata in goye na na aisha akan abin hawa wa umiraha min at-tan'im in je in dauko in sa ta dauko umara daga wajen da ake shi at-tan'im jama'an fanci wannan abin ko Allah sa mu dace to mu abin da muke karba da shawara akan irin wannan manazara da ake shine yanzu an yi wannan an buge shi ko to yaya ahalus suna suke wajen yada suna da kare ta sai mu yi wannan abun kuma yanzu kamata dukkan wasu majalisai a samu malamai duk wani gari da wani kawai da local government a samu makarantu a kafa banda wa'azozi da ake to a samar da majalisai irin wannan da za a ga ana karatu baicin irin wannan a nan wajen kowa zai iya zuwa sai a ware ina matasa 'yan sha uku sha uku sha biyar sha shida wanda ba su da hayaniya sai a girke su kuma a a tattala masu karatu su kuma ina fatan fahimta kan mu shagala da laccoci da raddoji da wane ne ba za mu iya tabbatar da suna da haka ba salaf suna yi ne wajen zauna a karantar a yaɗa sunan manzan Allah ko ina abin da ya kamata mai da hankali akai kenan abin kai fata kenan duk a ringai kuma a ringa sa littafan aƙida kar a ce wai abin ya wuce kun gani bai wuce ba kenan kar a ce abin ta wuce a duk wata aƙida kake ji yanzu kusan za a ga waɗannan mustashriquna suna so sai sun rayu da ita to kar a bari su shakata a sa a karantar a yi bayani kar a ce mutane ba su fahimta ba wallahi ina fatan fahimci wannan abin Allah samu dace Imam Bukhari ce babul irda fil gazwa wal hajji babun da ke mana bayanin goyo akan abin hawa a yaƙi ko kuma zuwa aikin hajji قال حدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا أبو الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة ما التي حدثنا قتيبة بن سعيد malami uban malamai kotaiba dan sa'id ya bamu hadisi qala haddathana abdul wahhab yace abdul wahhab ya bamu hadisi qala haddathana ayyub ayyub ya bamu hadisi an abi qilaba daga abu qilaba an anas radiyallahu anhu daga anas Allah kara masa da kala yace kuntu radifa abi talha na kasance ina bayan babana abu talha wa innahum la yasrukhuna bihima shi baba na buɗalha da sauran sabai suna buɗe muryarsu da su ana rume kenan alhajju wal umra ma'ana kowane na bayyana irin aikin hajjin da ya ɗauka a wannan tafiya ɗin muhallin shari shine akan cewa kuntu khalfa ko ko radifa abi ina bayan babana a wannan tafiya da aka yi na aikin hajji an fahimci wani abin ko malai sake cewa ƙalar ridifu a babin ridifi alal himar babin da kuna halascin yin goyo akan jaki قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن زيد عن ابن شهاب عن أروى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه malace haddathana qutayba qutayba ya ba mu hadisi qala haddathana abu safwan yace abu safwan ya ba mu hadisi an yunusa daga yunusa ibn yazida daga ibn yazid an yazida an ibn shahab daga ibn shahab an urwa daga urwa an usamata daga usama ibn zaid radiyallahu anhuma Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi rakiba ala himari ya hau wani jaki ala ikafin akan sirdin da ake dora jaki alaihi qatifa akan wannan sirdi akwai wato shimfida wanda ke mai taushi haka wa ardafa usama qatifa ikaf shine kaman sirdi shi ake cewa na doki kenan ko to na raƙumi ya sunan shi na jaki to su ne ikaf wanda ake sawa jaki in za a hau shi ne kamar shimfiɗa kenan ko alai ƙatifa kuma shi ne yadi ko bargo haka annabi ya sa a kan shi wa ardafa usama kuma annabi ya kuturantar da usama wa ra'ahu a bayansa kuma ja muku yanzu wannan me yake ya halarsa kenan ko to in kai irin abjabbar ne ko musashir uzurci to ka gani ko babu kula da haƙin dabbobi ina fatan fahimta tsakanin da Allah da a hau jaki a ce an kuma abin nan wani ma sai ce maka haɓa don Allah a ce annabi hau jaki haɓa da a fahimta da hankali ba wani wasu ce yi gaskiya fa ina hankali shi ne ce muku ba a naƙadin hadisai sunna da tunani ana binta ne ta hanyar isnadi ta nan ake biyowa in dai kana so ka tabbata ko ka rusa to kuma in dai wannan za a bi to haihata ba zai taɓa yiwa ga yan bida ba kuma saboda ba masu da ilimin ikon Allah har shi wannan farfesa mai sunan shi wane ne shehu din shi ma zai ce da ya zo da magana ilimin hadisi gaba ɗin muka ji shi fanko babu ilimin hadisi a cikin tarar su ɗin da haka in aka ce za magana isnadi ne da ilmin rijal to wannan karatu na sai kanka ya ciwo dan ba karatu ne na ragwaye ba tsakani da Allah ilimin hadisi abu ne da sai ka gaji ka yi ka yi yau gobe a yi kullum ba a gajiya kullum bincike ake to kaga mai son bulis mai son ya tara jama'a ji shi ba zai iya wannan karatun ba kuma karatu ne ba a samu yaban mutane da yanzu nazo ce muku zan karatun wannan hadisin jarh wa ta'dil in ce qutaybah bin sa'idun qala fulanun fihi wa qala fulanun wani ce kaza wani ce kaza wani kuma kaza ce da shi to khulasatul qawli akan shi shine kaza kaza an jefe shi da kaza a dubbaci za ka mai kawai ina fatan fahimta shine wanda ke cewa shi ilmin hadisi ilmin zakarun minar dhukur la yuhibbuhu illa dhukur minar rijal ilimi ne namiji wanda sai namiji ke san shi Allah samu dace to wannan kenan malam ke cewa qala haddathana ibn bakair qala haddathana laythu qala yunus akhbarani nafi'un an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqbala yawm al-fath min a'la makkah ala rahilatihi murdifan usama ابن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من حجبة من من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فانتسق فانتسق الناس فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة malai ce haddasana habib bukhair yahya dan bukhair ya bamu hadisi qala haddasana layth layth ya bamu hadisi qala yunus yunus yace akhbarin nafi nafi ya wani hadisi an abdullahi radiyallahu anhu gabla dan umar Allah kara masa da anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aqbala yawm al-fath lalle manzon Allah kira mun Allah sabata gare shi ya fuskanto shine aqbala ya fuskanto ya taho mu muna gaba yana tawa inda muke kenan ala min a'ala makka daga waje mafi nisa daga makka wato tudu mafi tudu a waje mafi tudu daga makka ala rahilati daga abun akan abun hawansa murdifan usama yana goye da usama dan zaid wato dan gata kenan mala sun kace suna mai rakabe ne hibbihi wa bin hibbihi wato dan lelan manzon Allah dan dan lelan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi usama dan zaid shi ko zai rinma kumantawa bawa ne wanda nana khadija ko ta yi baiwa gare shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya rike shi a gidansa ya rene shi har kuma ya mai aure aura mai shi balarabiya sar kadai da ta da shi baki ne kuma har dai abin da ya faru kuma da ya faru Allah ya ce zai da saki matar annabi aura to wannan magana ita ma da a ce a hadisi ta zo da ka da Abu Jabbar ya haukanta ina fatan fahimta ina buga muku misali don ku gane batan wannan mutum fa ba wadan dariya ku gane rudadde ne kawai so suke su fada da addinin musulunci gaba daya ya sani ko bai sani abin da ake kenan kawai ina ba ta fahimci wani abu don haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam aure ta haka aka kuma zai da ya saki annabi kuma ya aura ta zama cikin ummahatul mu'minina Allah samu dace to shine sai annabi ya ce yake mai ruwa ke cewa annabi ya taho a bayan abun hawansa ga ga zaidu nan a baya wa ma'ahu bilalun tare da manzon Allah kuma akwai wane bilal dan abi rabah shi ma menene dan afirka ne bakin fata ne wanda ke kan dokin na manzon Allah kora kuma ta manzon Allah waye bakin fata wanda ke daman manzon Allah shi ma bakin fata ne ashe kaga musunci shi zo da wato rayuwa da mutane su rayu cikin jin daɗi ba tare da rarrabe-rarraben ƙabila da jinsi da wasu abubuwa ba me yake ku determine ɗinka a wajen Allah ko cin addini shine menene inna akramakum indallahi atqakum tsoron Allah ne shine amma kaga tunda jahiliya ta shige mu kowa na kallon ni na nawa ina fatan fahimta yau wannan nawa na su ne kawai nake gani wani su ne karkaza ka ƙasa ma an raba ko ina ma an rarraba Allah ne shi kyauta wani jahiliya ne an daddada yanzu kai musulmi ba za ka wanke kafa ka shiga saudiya ka je aikin hajji lafiya lau sai ce a ina passport ina wane ne baka biya kuɗin shiga baka kaza baka kaza ba ba ai maka vaccine na corona ba ina fatan ban ci abu Allah shi kyauta sai yake cewa ma'ahu Usmanu ibn Talha tare da shi kuma akwai Usman dan Talha shi Usman dan Talha mun kanta a Bukhari can kitabul cewa ya raga cin waɗanda suke kula da Ka'aba in za ku tuna dogon tarihi lokacin da kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na sama ya rasu sun gida akwai banu akwai Adnan akwai Abmanaf ina fatan fahimta gidan sirba guda biyu ko baka ba da Abdulmanaf ba su da komai ina ba sai ɗan uwansu ne ke ba alhazai ake abinci suke kula da Ka'aba suke kula da Ganzam suka ga wannan falata yawa suka ce ba sai da ba sai da Araba to sai aka dauka aka ba almunaf wasu abuwa ba daga ciki wancan sai aka masa hadda kula da Ka'aba da sa mata rigar da ake duk shekara na kuma har yanzu na a wannan gidan yake jawa kun fanci abun ko to a lokacin sai aka yi zama aka yi sa'a makullin yana hannun shi wannan Uthman dan Talha din ne wanda su ne hajaba sai ce wa minal hajaba cikin masu wa Ka'aba sutura duk shekara Allah sa kun fanci wannan abun sai yake cewa hatta anasa fil masjidi manzon Allah sai da yazo kwantar da raƙuminsa a masallaci fa amara fa amrahu an yati bi miftahil baiti sai manzo Allah umarci wannan Usman dan Allah cewa je kawo mabudan Ka'aba za a bude a shiga fa fataha wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya bude dakin Ka'aba din manzon Allah sai ya shiga wa ma'ahu Usama wa Bilal wa Usman a tare da manzon Allah dakin akwai Usama akwai Bilal akwai Usman dan Talha fama kasa fiha naharan dawilan manzon Allah zauna cikin Ka'aba wuni mai tsawo a ciki summa kharaja sannan manzon Allah fito fastabaqan nasu sai mutane suka rigirgen shiga fakana Abdullah ibn Umar awwala man dakhala sai zama Abdullah dan Umar shine farkon da wanda ya fara shiga dakin Ka'aba din fa da bilalan wara albabi qa'iman sai tadda bila a bayan kofar Ka'aba din yana tsaye fasa'alahu sai tambaye shi aina salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ne manzon Allah kira da minci Allah sabbata a gare shi yayi salla fa ashara ilahu ila ila makan alladhi salla fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai bilal na mai to ga wajen da manzon Allah ya salla a can wajen qala abdullah abdullah dan umar sai yake cewa fa nasitu an as'alahu sai na manta in tambayi bilal to kam salla min sajada na fula raka'a nawi a wajen ina fata an fahimci wani abu amma dai ya gane wajen bari shi ma ya ɗebi falala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a wajen jama'a fahimci wani abun ko muhallin shahid shine mene ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi mene goyo akan alhimar an fahimci wani abun ko kuma hakan ya halasta insha Allah ta'ala sannan hadisin kuma yana kantar da wasu fa'idoji shine adalci sanda aka zo wannan Usman bai ma musulunta ba amma annabi bai kwace abin a hannun shi ba sai ban masa tukuna Allah sa mu dace ina gan za mu ja burki annan tun ana wani lokaci ya kore insha Allah ta'ala sai in Allah kai mu gobe sai mu tashi daga inda muka kwana mu tayi babu man akhadha bi zakabi wa nahwihi ko Allah sa mu dace muna da sake addu'a Allah dauka addinin musulunci wannan yan bidiyoyi in suna raban shiriya Allah ka shiryar da su in ba su rabin shirya Allah ka tozarta su ka kunyata su kamar da ka kunyata wannan mutumi din malaman mu na sunna Allah ka tsare mana su gaba ɗaya Allah ka da sunna Allah ka dora muka abin ke daidai ka ba mu ikon tabbata akan sa ka nuna mana daidai ka ba mu ikon kauce masu اللهم قسم لنا من خشيتنا اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله